إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الحدي حدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin nurul huda da yake wannan gari mai albarka na arlit a wannan rana ta litinin wacce ta daidai da ranar 4 ga watan sha'aban hijira 1446 wanda ya daidai da ranar 3 ga watan 2 2025 miladiya don ci gaba da karatunmu na waiwaye wanda muke gabatarwa a kowane mako na ranar litinin wanda muna karatu a cikin littafin aƙida littafin da muke karatu a halin yanzu shine littafin sharhu aqidatul wasitiyya na Sheikh Al-Allama Muhammad bin Salih Al-Usaimin wanda sharhi ne na littafin Al-Aqidatul Wasitiyya na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah wannan ne zai zama majalisi na goma a cikin jerin karatutukan mu na wannan littafi muna kan gabar da malam yake bayyana abin da yake shine asalin aqida na ahlus sunna wanda yace asalin aqidar ahlus sunna itiqadinsu shine al'imanu billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'thi ba'da al mauti wal imani bil qadari khairihi wa sharrihi aqidan ahlus sunna ta ginu ne akan wannan asalin shine imani da Allah da mala'ikunsa da littattafansa da manzanninsa da tashi bayan mutuwa da kuma imani da kaddara alkhairinsa da sharrinsa wannan gabar ita muke karatu a cikinta a darasin da ya gabata malam ya karantar da mu ma'anar al'imanu billah in aka ce al'imanu billahi mai ake nufi wannan zai samu fahimci cewa kenan kar mutum ya yi tsammani kawai da ya rike arkanul iman al'imanu billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yawmil akhir sai ya tsammani shi kenan ya riga ya san rukunin imani kowane rukuni akwai bayani karkashinsa darasinmu da ya gabata gaba daya mun yi shi karkashin sanin menene al'imanu billah menene imani da Allah akan wannan darasin gaba daya ya kare akan wannan kalmar imani da Allah menene abin da ake cewa imani da Allah muka yi darasi na awa guda akan wannan wanda kuma inda an samu littattafai masu faɗaɗawa sai a samu darussa da yawa wajen bayyana ma'anar al'imanu billahi kaɗai ɗin nan shi kansa malam ya taƙaita ne shi kansa ya taƙaita ne kenan yau za mu tashi a bayan al'imanu billah sai kuma mai wa mala'ikati ko al'imanu billah imani da Allah ya ce wa mala'ikatihi da kuma mala'ikunsa ku duba shafi na 28 wanda bai san inda shafin yake ba da kun gangaro ƙasa kaɗan za ku ga wa mala'ikatihi ya shi yana daga cikin rukunan imani bayan al'imanu billah sai al'imanu bi mala'ikatihi imani da mala'ikunsa al-mala'ikatu jam'u malak jam'u mal'ak ne jam'i ne na mal'ak wa aslu mal'ak ma'alak asalin mal'ak ma'alak ne ma'alak li'annahu saboda asalin karmar min al'aluka ne daga al'aluka wal'aluka idan aka ce aluka da larabci kuma filluwa a lugar larabci shine ar-risala shine sako shine ar-risala sako to an kira mala'ika da suna malak wanda asalinsa mal'ak ne abin nan ma'al asalinsa ma'alak ne daga al'aluka saboda Allah yana aika su da saƙo su mala'iku Allah yana aika mala'iku da saƙo na su je su yi wani aiki ko kuma saƙo zuwa ga zuwa ga 'yan adam su kai saƙo na risala ƙarar Allah ta'ala Allah ta'ala shi ja'ilin mala'ikaci rusulan uli ajnihatin masna Allah shi ne mai sanya mala'iku a matsayin manzanni ja'ilin mala'ikaci rusula shi ne mai sanya mala'iku manzanni su zanto manzanni uli ajnihatin masna za ka same su kuma ma'abuta fuka-fukai ne biyu wasu lasawar ba a surutu fatir aya ta farko ce mala'iku manzanni ne allah yana aika su a matsayin manzanni ita kuma risala ita ake kira al'aluka to daga nan suka samo sunan mala'ika ya zama jam'in jam'i ne na ma'alak kenan in kan ji asalin kalmar al-mala'ika tana nufin shine mai saƙo an risala wanda ake aikawa da saƙo da cufal mala'ikatu to su wa'annan mala'ikun alamun gaibi wato wani alam ne mana wata wani bannan wani ɓangare ne na halitta wata duniya ce gaibi da take ɓoye su mala'iku halitta ce ɓoyayya khalaqahum Allahu azza wa jalla min nurin Allah ya halicce su ne daga haske dan adam an halicce shi daga ƙasa asalinsa shaiɗanu an halicce su daga wuta asalin shaiɗan su kuma mala'iku an halicce su ne daga haske asalin abinda aka halicce su da shi haske ne waja'alahum ta'i'ina lahu sai kuma Allah ya sanya su masu biyayya gare shi suka zama masu da'a da biyayya mutazallilina lahu masu kaskantuwa a gare shi ba sa yi wa Allah girman kai wali kullum minhum wa za'ifu khassa ko khassahu Allah biha kowanne daga cikinsu yana da wasu ayyuka da Allah yake bance shi da su kowanne daga cikin mala'iku akwai wasu ayyuka da Allah yake bance su yadda ka san a cikin mutane wani malamin addini ne wani malamin boko ne wani likita ne wani injiniya ne to su ma mala'ikun haka Allah ya karkasa su ya yi su kowanne da da aikinsa da Allah ya dora masa wanda yake yi daga lokaci zuwa lokaci yace wa na'lamu min waza'ifihim yace kuma muna sanin wasu ma daga cikin ayyukan nasu akwai wanda ma muna iya sanin aikin da suke yi wanda Allah ya bayyana mana aikin su ko manzon Allah ya bayyana mana aikin su awwalan na farko jibril malaika jibril muwakkalun ne bil wahyi an wakilta shi ne wajen kula da wahayi shine shi ke saukar da annabawa da manzanni wahayi da haka yanzilu bihi min Allah yana saukowa da wannan wahayin ne daga Allah ta'ala ilar rusuli zuwa ga manzanni daga shine aminul wahayi wanda Allah yake amince masa yake aiko shi da wahayi zuwa ga manzanni wannan shine aikinsa wanda kuma Allah yana iya ba shi wasu ayyuka na daban irin hallaka wata al'umma Allah yakan aika shi wani lokacin zuwa ga wata al'umma ya hallaka su wannan yana faruwa amma aikinsa wanda Allah ya dora masa shine saukar da wahayi ثانيا نبي إسرافيل ملائكة إسرافيل shi kuma muwakkalun ne bi nafhi suri shi kuma an wakilta shi ne domin ya busa a cikin kaho idan za a yi tashin kiyama za a zai busa kowa ya mutu ya sake yin busa kuma kowa ya tashi wa huwa aidan ahadu hamalatil arshi kuma shi ɗaya ne daga cikin mala'ikun da suke tallabe da al'arshi shi israfil din yana ɗaya daga cikin mala'ikun da suke tallabe da al'arshi thalisan na uku mika'ilu mika'il muwakkalun ne bil qatri wan nabat shi kuma an wakilta shi ne don saukar da ruwan sama da fitar da tsirrai shine aikinsa wa haula ithalasa to wayannan guda uku kulluhum muwakkaluna bima fihi hayatu an wakilta su game da abin da yake akwai rayuwa a ciki abin da yake akwai rayuwar yan adam a ciki shine abin da yake raya halitta duk abu mai rai zaka ga su suke kula da abin da yake raya shi abubuwa masu rai fa jibril muwakkalun bil wahyi jibril an wakilta shi dan saukar da wahayi shi yake saukar da wahayi wa fihi hayatul qulub wanda wahayi kuma a cikinsa ne ake samun rayuwar zukata shi yake raya zukatan mutane wa mika'ilu bil qatri wan nabat shi kuma mika'il an wakilta shi shi yake saukar da ruwan sama kuma shi yake fitar da tsirrai wa fihi hayatul ard wanda ruwan sama zaka shi yake raya ƙasa in ya sauka ƙasa takan rayu kuma mutane da dabbobi su samu abin da za su ci wa israfilu bi nafhi suri shi kuma israfil an wakilta shi shi yake busa a cikin kaho shi zai busa a mutu kuma ya busa a tashi wa fihi hayatul ajsadi yawmal mi'ad to kaga a cikin busar kahon nan ne mutane za su sake rayuwa jikunkunan su su sake rayuwa yawmal mi'ad ranar maimaita halitta ranar da za a koma halitta sabuwa bayan mutuwa to shi zai busa duk a rayu kuma a dawo wata rayuwar da ba za a sake mutuwa ba kuma har abada ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوسل بربوبية الله له shi yasa manzon Allah yake yin tawassuli da rububiyar ubangiji a gare su cewa shine ubangijin su yake tawassuli da rububiyar ubangiji ga wa'annan mala'ikun fi du'a'il istiftah a addu'an sa da yake yi na bude sallah fi salatin laili a sallan sa na dare فيقول سيتي اللهم رب جبريل ورب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاتر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون زوا كرشي يكن يا الله رب رب جب رب جبرائيل وبنجي ملائكة جبريل وميكائيل وبنجي ميكائيل وإسرافيل الملائكة إسرافيل فاتر السماوات والأرض makagin halittar samai da kasai alimul ghaib wa shahada masanin abin da yake boye da wanda yake bayyane anta tahkumu baina ibadika fi ma kanu fihi yaqtalifun kai ne kake yin hukunci tsakankanin bayinka a cikin abin da suka kasance suna yi na sabani a cikin sa sannan yace masa ihdini lima limaktulifa fihi min alhaqqi bi iznihi ka shiryar da ni game da abin nan da aka yi saɓani a cikinsa min alhaƙi na gaskiya bi izinika da izininka abin da aka yi saɓani a cikinsa na gaskiya to ni ka shirye da ni zuwa ga gane gaskiyar daga cikin abin da aka yi saɓani innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim domin kai ne kake shiryar da wanda ka so zuwa ga wani tafarki madaidaici hadisin muslim ya fitar da shi abu dawud tirmizi nasa'i ibn majah imam ahmad duka sun fitar da hadisin maza Allah yake tawassuli da rububiyar ubangiji ga wa'annan mala'ikun guda uku saboda wato abinda aka wakilta su abu ne da yake da alaka da rayuwa wa hadha du'a wannan addu'ar allazi kana yaquluhu fi qiyamil layli wannan addu'ar wanda manzo Allah ya kasance yana fadar sa a cikin qiyamul layli mutawassilan bi rububiyatillahi lahum ko kuma wannan shine addu'ar da manzon Allah yake faɗa a cikin qiyamul layli yana mai yin tawassuli da rububiyar Allah zuwa ga wa'annan mala'iku kadhalika yace kuma haka na'lamu anna anna minhum man wukkila bi qabdi arwahi bani adam cikin mala'iku kuma akwai wanda mun san cewa mun sani Allah ya sanar da mu manzon Allah ya sanar da mu wanda shi wannan an wakilta su ne domin karɓar rayukar 'yan adam wanda su an wakilta su ne aikin su karɓo rayuka au bi qabdi ruhi kulli zi ruhin ko kuma mu ce an wakilta su ne su karɓo ruhin duk wani abu ma'abucin ruhi ba 'yan adam kaɗai ba duk wani abu mai rai su aka wakilta su karɓo ransa in lokacin mutuwarsa yayi wa hum wanda wa'annan mala'ikun su ne malakul mauti wa awanuhu shine mala'ikan mutuwa da mataimakansa wala yusamma azra'ilu ba a kiransa da suna azra'il li'annahu lam yathbut anin nabiyyi sallallahu alaihi saboda wannan sunan bai tabbata daga annabi ba alaihi salatu wasallam an nasmahu hada cewa sunansa azra'ilu bai tabbata ba akwai wani hadisi da yazo da ambaton izra'il amma bai inganta ba akwai hadisi da yazo wanda ya ambace shi da suna izra'il azra'il amma bai inganta ba saboda wannan suna ba daga ba daga manzon Allah yake ba abinda qur'ani ya kira shi malakul maut abinda ake kiransa da shi kenan mala'ikan mutuwa da kuma mataimakansa qala ta'ala Allah ta'ala yace hatta idza jaa ahadakumul maut tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun har ya zuwa lokacin da mutuwa za ta zo wa ɗayansu ko ɗayanku mutuwa za ta zo wa ɗayanku tawaffathu rusuluna manzanninmu za su karɓi ransa wa hum la yufarrituna kuma su ba sa yin sakaci ba sa yin sakaci da zarar lokaci yayi za su karɓa ba sa ƙarawa ba sa ragewa nan sai Allah ya ce manzanninmu wa qala ta'ala kuma a wata ayar sai ya ce qul yatawaffakum malakul mauti alladhi ukila bikum waccan a suratul an'am aya ta 61 wannan kuma a suratul sajada aya ta 11 kace wanda yake karban ranku mala'ikan mutuwan nan wanda aka wakilta game da ku shi zai rika karbo rayukan wa qala ta'ala kuma Allah ta'ala ce Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha Allah shi yake karban rayuka a yayin mutuwarsu can an jingina karɓar rai zuwa ga manzanni mala'iku da yawa a aya ta biyu an jingina zuwa ga mala'ika guda ɗaya a aya ta uku kuma Allah ya jingina karɓar ran ga kansa da kansa sai ce wala munafata baina hadhihi al-ayati al-ayati salas babu cin karo da juna tsakanin wa'annan ayoyin guda uku fa innal mala'ikata taqbidu al-arwah ko ruha saboda mala'iku su suke karɓar rayuka su suke karɓar rai mala'iku fa inna malakal mauti iza akhrajaha min albadan saboda shi mala'ikan mutuwa idan ya zaro ran daga jiki daga jikin mai jikin dan adam ne ko wani ko ma menene takunu indahu mala'ika to zai kasance akwai mala'iku a gurinsa lokacin da zai zaro ran akwai mala'iku tare da shi mataimaka in kana ar-rajulu min ahli al-janna idan mutumin da aka zaro ran nan nasa yana cikin yan aljanna fa yakunu ma'ahum hunutun min aljanna to sai kasance akwai wani turare tare da su turaren kuma daga aljanna wa kafanun min aljanna da wani likafani mai laushi daga aljanna ya akhuzuna hazihi ar-ruh at-tayyiba to sai su karbi wannan rai din wadda take mai kyau mai kanshi daga hannun wannan mala'ikan wa yaj'alunaha fi hadha al-kafan sai su sanya wannan rai a cikin wannan likafanin na daga aljanna wa yas'aduna biha ila Allah azza wa jalla sai su hawhawa da wannan rai din zuwa ga Allah mai girma da daukaka hatta taqifa bayna yaday Allah har sai wannan rai din ta je ta tsaya a gaban Allah summa yaqulu sannan sai Allah ya ce uktubu kitaba abdi fi illiyin to ku rubuta littafin bawana a illiyina ita ce aljanna maɗaukakiya wa ma adraka ma illiyun wa iduhu ila al-ardi sannan kuma sai ku maida masa ransa can ƙasa bayan an rubuta sunansa fatarji'u ar-ruhu ila al-jasad min ajli ikhtibar min ajli min ajli ikhtibar daka wannan ruhin sai ta koma a jikin mai ita sai a dawo masa da ransa za a yi haka min ajli ikhtibar saboda a yi masa jarrabawa a yi masa gwaji a tambaye sa man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka wane ne ubangijinka kuma menene addininka kuma wane ne annabinka wa in kana almayyitu ghayra mu'min wal iyad billah fa innahu yanzilu mala'ikatun ma'ahum ko tanzilu ko yanzilu mala'ikatun ma'ahum kafanun minan nar wannan wai ana magana idan mumini ne mai ran in aka yi masa tambayoyin nan guda uku zai ba da amsa rabbi Allah wa diniyar islam wa nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ne za a yalwata masa kabarinsa iya ganinsa sannan a buɗe masa kofofin aljanna ni'imanta da dausayinta ya rika iske shi yana ganin abubuwa na ni'imomi yana hango su a cikin aljanna yana gano 'yan matansa na aljanna har ba ya ce ya Allah a tashi kiyama mana me ake jira kawai a tashe ta shi so yake a tashi kiyaman don ya kai ga waccan ni'ima da yake hanguwa wa in kana almayitu ghayra mu'min amma idan ba mu'mini bane shi mai rai din wanda aka zare ransa wal iyaz billahi Allah ya tsare mu fa innahu yanzilu mala'ikatun ma'ahum kafanun minan nar to nan ko mu ce nan yanzilu din shi ne ban gane ba tanzilu ya kamata a ce tanzilu mala'ikatun ko kuma yunazzilu zai zama yunazzilu mala'ikatun yana saukar da mala Allah yana saukar da mala'iku ma'ana ya ba su umarni su sauko ko kuma mu ce tanzilu mala'ikatun tunda jam'i ne mala'iku za su sauko sifa ce mala'iku za su sauko ma'ahum kafanun minan nar za su sauko tare da likafani da yake tare da su na wuta lokacin da a cikin suratul qadar da Allah ya ce mala'iku za su sassauko kaka ya ce tunazzilul mala'ika ko yunazzilul mala'ika ha tanazzalul mala'ika yawa tanazzalul mala'ika mala'iku suna sassaukowa da aka ce ba a ce ya nazzalu ba ko aka ce tanazzalul mala'ika shi ne nake ganin nan ma haka ya kamata a ce ala ayi hali mala'iku mun dai fahimci abin da ake nufi ko mun fahimci larabcin ba da mun gane me ake nufi ma'ana dai mala'iku za su sauko ma'ahum kafanun minan nar tare da su akwai wani likafani na'am ita ma tunazzilu aka ce a yunazzilul mala'ika kaga yana saukarwa shi yasa nace sai iwa a ce yunazzilul mala'ika Allah yana sassaukar da mala'iku da zana faɗi haka tana iwa ya zama a yunazzilul mala'ikatu ne abin nan in aka ce yunazzilu zai zama mala'ikata sai mu sa mala'ikata din ya zama mansu yunazzilul mala'ikata tunda mun mai da fa'ilin mustatir taqdiruhu huwa da shine Allah Allah yana saukar da mala'iku mala'iku za su zama maf'ul bihi sai mu ce yunazzilu mala'ikatan yunazzilu mala'ikatan ma'ahum kafanun minan nar Allah yana saukar da mala'iku tare da su tare da su akwai likafani na wuta wa hunutun minan nar da kuma wani turare irin na 'yan wuta turaren 'yan wuta ko kasan ba kanshi ba ne ko ba kamshi ba ne da shi wari ne da shi turare mai wari shi kansa warin nashi azaba ne kasan ana azabtar da mutum da wari ko shi kansa wari wani nau'i ne na azaba to haka za a zo musu da wannan turaren mai wari irin na 'yan wuta ya a kuzunar ruha zaka za su karbi wannan rai din wa ya ji'alu na hafi hazal kafan sai su sanya rai din a wannan likafanin na wuta summa yas'aduna biha ila sama sai su hau da wannan ruhin zuwa sama a hadisin wanda mun karanta shi a cikin ahkamul jana'iz manzo Allah yake cewa duk lokacin da suka shuɗe ta kan wasu mala'iku sai sun ce wannan rai mai wari fa wannan wace irin rai ce mai tsananin ɗoyi haka amma in ran mumini ce sai su ce kai wannan rai akwai kanshi mala'ikun da za a bi ta wurin su a wuce sai sun ji ɗoyin wannan rai din in ta kafiri ce in kuma ta mumini ce sai sun ji kanshinta har ma su yi tambaya to sai su hau sama da wannan rai din fatughlaqu abwabu sama'i dunaha sai a rufe kofofin sama a hana ma wannan rai din ta shiga wa tutrahu ila al-ardi daga nan sai a jefo ta zuwa ƙasa mala'iku za su sako ta ba wai abin sako ta za a yi ta fado ta fado zuwa ƙasa har ta dawo ga mai ita qala ta'ala Allah ta'ala ya ce wa man yushrik billahi فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق دو wanda ya shirka da Allah فكأنما خر من السماء kamar ya fado daga sama ne fataqtafuhu at-tayru tsuntsaye su wawwarce shi aw tahwi bihi ar-rihu ko kuma iska ta kada da shi fi makanin sahiq zuwa ga wani guri mai nisa suratul hajj aya ta 31 ثم يقول الله sannan sai Allah ya ce uktubu kitaba abdi fi sijjin ku rubuta littafin bawana a cikin wutar sijjin Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu hadisin albani abin nan imamu ahmad ya fitar da shi da lamba ta 1863 albani al'allama al'allamatul albani ya inganta shi yana nan cikin sahihul jami' da lamba ta 1676 kuma ya kawo shi a cikin ahkamul jana'iz wanda mun karanta shi a makaranta nas'alullah al'afiya muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu ya bamu lafiya wa haula muwakkaluna bi qabdir ruh min malakil maut idza qabadaha kaga wannan su an wakilta shi cewa su karbi rai daga mala'ikan mutuwa a lokacin da ya karbo ta daga jikin mai ita kiran mala'ikan shi yake zaro ta idan ya zaro ta ta fito waje sai ya mika musu wa malakul mauti shi kuma mala'ikan mutuwa huwa allazi yubashiru qabdaha shine wanda yake janyo ta daga jikin rai shi yake zago ta in ran mumini ce a janyo ta wannan shida ta na shida kaga da sauki sauki kenan amma in ta kafiri ce sai a garka mota wannan zai ati garka yadda jin garka dai ka san abin akwai abin akwai jidali kafin kafin ta fito don rai din guduwa take tana kokarin boyewa sai an garka mota amma ran mumini haka kamar an zare gashi daga cikin gumba haka kuma ana yi ana nuna masa ni'imar aljanna da 'yan matan aljanna hankalin nashi ya dauku har a zare ran ma bai sani ba shi zaga wani an zare ran sai yana murmushi saboda ya hango wata a aljanna a zare ran yana murmushi har a zare ran ma bai abin an dauke masa hankali da abubuwa masu dauke hankali wa kazalika hunaka mala'ikatun ce kuma haka akwai wasu mala'iku yaktubuna a'malan insan su kuma aikin su su suke rubuta ayyukan bayi su suke rubuta ayyukan dan adam Allah ya ce wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alu yalle akan ku an sanya mala'iku masu kula masu tsaro kiraman masu karamci ne katibina marubuta ya alamuna ma tafa'alun suna sanin duk abin da kuke aikatawa suna rubutawa a suratul infitar aya ta goma na yi tsallake ko ina ne na koma daga ina ne na tsallako ban ji ba na karanta huwa muwakkalun bi qabdir ruhi ko min malakil mauti sai ban shikenan idan zan zan bi ta gurin min malakil mauti idan إذا قبلنا إذا قبلنا قبدها وملك الموت هو الذي يباشر قبضها فلا منافاة إذا ننكو ولو فلا منافاة إذا كنا باب تشنكرو لجونا كنا باب تشنكرو تكانن شوى can ayar ta ce tawaffatu rusuluna nan kuma an ce ya tawaffakum malakul maut babu cin karo malakul maut shi yake zarowa sai ya miƙawa mala'iku shi yasa a can aka jingina karɓar ran ga mala'ikun nan kuma aka jingina ga mala'ika guda ɗaya mun fahimta wallazi ya amuru bi zalika huwa Allah wanda kuma zai yi umarni a karɓo rai din kuma shine Allah shi da umarninsa za a karɓo fa yakunu fil haqiqati huwa mutawaffi to sai zama bisa ga haƙiƙa shine mai karɓar ran shi Allah subhanahu wataala bisa ga haƙiƙa shine mai karɓar ran dan da umarninsa akai shi yasa ko gwamnati ne yasa aka yi aiki sai ya ce ai mu muka yi ko ai mu muka yi kaza mun muku kwalta na muku kwalta na muku farkin mu amma ba kwalta wannan in an mana kenan in an mana kwalta daga nan zuwa agaris in gwamnati ya zo ce mun muku kwalta za mu musanta ai ba shi kuma ya zo yi da kansa ba sawa ya yi aka yi to amma kuma in yi jingina aikin zuwa ga kansa duka mun yadda to shine sai Allah subhanahu wataala ce Allahu yatawaffa al-anfusu hina mautiha dan da umarnin sa akai to kaga dai duka babu babu cin karo wa minhum mala'ikatun sayyahun fil ard daga cikin mala'iku akwai wasu mala'iku wanda suke yawo suna shawagi a ban kasa yaltamisuna hilaqa dhikri suna neman inda ake halka halka ta zikiri inda mutane suke taruwa suna ambaton Allah wani karatun ƙur'ani ne ake yi suna neman irin wannan gurere ana karatun ƙur'ani ne ana wa'azi ne ana yin wasu abubuwa na zikiri wanda ya dace da shari'a kina inda suke nema zikirin da ya dace da shari'a ba ba zikirin da ya saba ma shari'a ba iza wajadu halqatal ilmi wa zikiri jalasu idan suka samu halka ta ilimi inda ake karantar da ilimi wa zikiri da kuma inda ake ambaton Allah jalasu sai su zauna a wannan gurin hadisin bukhari da muslim sun fitar da shi tirmizi imamu ahmad su aikinsu kawai shawagi suna neman ina ake ambaton Allah in sun yi daidai da wannan gurin za su zauna a gurin su lullube mutane wakazalika hunaka mala'ikatun haka kuma akwai wasu mala'iku yaktubuna a'malal insan su kuma su suke rubuta ayyukan mutum wanda Allah ya ce inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun lalle akwai mala'iku masu tsaro a kanku wanda suke kula suke kulawa da kanku suke kulawa da ku suke ba ku tsaro da kariya kiraman katibin masu karamci ne kuma marubuta ya alamuna ma taf'aluna suna sanin abinda kuke aikatawa suratul infitar aya ta 10 zuwa ta 12 Allah ya ce ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid shi mutum ba zai furta wani magana ba face tare da shi akwai mai kula halarci akwai wanda yake kula shine raqib wanda yake sa ido yana kulawa sannan atidun halarci anan tare da shi duk abin da zai faɗa to zai rubuta a surutu ƙaf aya ta sha takwas ya ce dakala ahadu ashabin imami ahmad alai ɗaya daga cikin almajiran imamu ahmad ya shiga gurinsa wa kuma maridun ya daidai da imamu ahmad bayi da lafiya rahimahullah fawajadahu ya innu min almaradi sai ya samu imamu ahmad yana nishi saboda rashin lafiya فقال له سي الماجر يتي يا أبا عبد الله يا كي بابا عبد الله تئنو كان نيشي وقد قال الطاووس إن الملك يكتب حتى أنين المريض الهالي مالا طاووس ينا تشوى ملائكة ينا ربوتا حد نيش مر الله فيها ينا ربوتا ba abin da ya faɗa kawai ba ba abin da ka faɗa kawai yake rubutawa ba har nishi da kake don wata alama ce ta nuna raki ka daure mana namiji to har wannan nishin mala'ika yana rubutawa sai an bincika me yasa ka yi nishin da gaske rashin lafiyar ne ya tilasta dole sai ka yi nishin ko kuma dai raki ne sai an rubuta shi shi ma li'an Allah ya ƙulu saboda Allah yana cewa ma yalfizu min ƙaulin illa ladaihi raqibun atid baya furta wani kauli face tare da shi akwai mai kula halarci faja'ala abu abdullahi yatasabbaru sai ku abu abdullahi wanda shine imamu ahmad kawai sai kama jurewa wa taraka al-anina sai daina nishi daga nan sai daina nishi li'anna kullu shay'in yuktab saboda komai rubutawa suke ma yalfizu min qawlin da aka ce baya furta ba zai furta wani magana ba da aka ce min ƙaunin min ɗinnan za'ida ce ta zo da taukidul umum don ta ƙarfafa wannan umumi na kowane irin ƙaul ya fito daga bakinka rubucewa suke abin nan ayya ƙaunin ta ƙuluhu kenan ayya ƙaunin ta ƙuluhu yuktab duk wani faɗa da za ka faɗa to ana rubuta ana rubuce shi ya ce lakin ƙad tujaza alaihi bi khairin au shar lakin ƙad tujaza alaihi bi khairin au bi sharrin ce sai dai in an tashi sakan maka za a sakan maka akan wannan kauli din da alkhairi ko da sharri ya danganta haza hasbul qawli alladhi qila wannan kuma ya danganta da maganar da aka faɗa in ta alkhairi ce a saka wa mutum da alkhairi in sharri ne a saka masa da sharri wa minhum aidan malaika abanna malaikatun yata'aqabuna ala bani adama fil layli wan nahar daga cikin mala'iku kuma akwai mala'ikun da Allah ya sanya su suna maiwa juna akan ‘yan adam dare da rana kamar Allah ce lahu mu'aqibatin lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min min amrillah shi da adam lahu mu'aqibatun yana da wasu mala'iku da suke mai wa juna wannan ya mai gurbin wannan wannan ya mai gurbin wannan min bayni yadayhi ta gabansa wa min khalfihi da kuma bayansa yahfazunahu min amrillah su suke ba shi kariya da umarnin Allah su wannan aikin su gadi ne su bodi gadi ne wannan gardukor ne eh duk inda kake suna bin ka su aikin su su gadi har wani malamin mu lokacin muna dariƙa ban dai san inda ya gano ba eh wallahi zai ban san inda ya gano dai ban ga hadisin ba eh amma lokacin muna dariƙa ne yake ba mu labari shi malamin namu Allah ya ji ganshi da rahama eh ruwaya an malamin mu yake cewa wato saboda tsaro da mala'iku suke yi wa ɗan adam har ta ta kai ta kawo kowace gaba ta jikinka akwai mala'ika da ake wakilta wanda yake kula da shi kunnuwanka da hancinka da bakinka da idanka da komai yake cewa yanzu idan nan naka idan ka fito waje ana ƙura sai ƙura ta shiga wannan mala'ikan ya tashi aiki ya tun daga ranar an masa rataya sai a kawo wani sabon mala'ika shi zai gadin idan saboda dan me ya bari ƙura ta shiga idanka dan me ya bari ƙura da ka shi ya tashi daga aiki sai dai a sa shi can ya koma can wani wuri ya ta sajada ko ya ta ya ta ruku'i sabon mala'ika za a kawo ya ci gaba da kula da idan shi ma in ya sake wani abu ya tsone ka ko ƙura ta shiga ko wani abu to shi ma za a tada shi zai tashi daga aiki a kawo sabo saboda tsananin ba da kulawa to kaga wannan magana ta malamin nan namu in ta inganta to aka ga ba karaman kulawa Allah yake bawa dan adam ba karaman kulawa ake bawa dan adam wanda wannan zai sa ka san wane ne Allah kuma ka so shi wane ne zai baka yan gadi wanda za su rika yawo da kai ko babban mutum ka zamo a gwamnati ya bai wuce a haɗa ka da gwardukar biyu zuwa uku wanda za su rika bin ka da inda za ka je amma kalli Allah ya ce kowace gaba an ba da mala'ika shi da Allah ya ce gaba da baya akwai mala'iku ba musan nawa ba ne amma shi malamin namu yake cewa kowace gaba da mala'ikan ta mai kulawa da ita in yi sake ta samu matsala ya tashi aiki sai a kawo wani sabo wa minhum mala'iko wa minhum mala'ikatun rukka'un wa sujjadun lillahi fi fi sama daga cikinsu akwai mala'iku wanda shi aikinsu kawai ruku'i wasu kuma sujuda fi sama a cikin sama su kawai sun yi ruku'i ne wasu kuma sun yi sajada su haka za su ci gaba da kasancewa aikin su kawai ruku'i wannan kuma su sun yi sajada shikenan sai har duniya ta tashi su suna nan har a kece sama da wane ne su kawai suna cikin sajada yana in ba ku yi wa Allah ibada akwai masu yi masa akwai mala'ikan da suka ce tun da ya ɗora goshinsa bai taɓa ɗauke ba har yanzu yana cikin sajada wanda wani kuma tun da ya ruku'i bai ɗago ba har yanzu قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذا الله يفدا حديثي تي اطت السماء وحق لها ان تعط yace sama ta yi wani ƙara irin wanda ƙara sirdi yake in ya sha lodi yace kuma ya cancanta gare ta ta yi wannan ƙara ma da ce wal atitu kalmar atit shine abin nan sarirur rahli shine ƙarar sirdi ƙaran sirdi ai idza kana alal ba'iri himlun saqilun idan an samu lodi mai nauyi a kan raƙumi tasma'u lahu sarir ko tasma'u lahu tasma'u ko tusma'u tusma'u lahu sarirun min thiqalil haml ana jiyo masa wata ƙara wata ƙara da yake yi saboda nauyin lodin da yake ɗauke da shi sai ka ji wani ƙiƙi wani ƙiƙi haka ni dai ina ni na san ƙaran tunda na sha yawan raƙumi lodi ni na shayar mara kuma lodi yi masa lodin dammunan hatsi yi masa lodin abubuwan dankali daga hwadama zuwa abin nan na san yadda sirrin yake kara ta kila kai baka sani mutum da baka taba ji ba amma wani kiki kiki haka yake to haka sama take yin irin wannan kara fa yaqulu ar-rasul sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace sai yake cewa attatis sama' sama ta yi ƙara ai sauwatat wa dajjat ya sa lamba ƙasa wace wa hukka laha an ta'itta kuma ya dace ya cancanta gare ta ta yi wannan ƙaran ma min maudi arba'i asabi'a minha illa wa fihi malakun qa'imun lillah aw raki'un aw sajid yace ba wani guri da mutum zai iya dora yatsunsa guda hudu yatsu hudu kawai a sama ba wani guri da mutum zai dora yatsunsa guda hudu illa wa fihi malakun qa'imun lillah face a wannan gurin akwai wani mala'ika da yake tsaye domin Allah shi kawai tsaye yake waraki'un da kuma wani da yake cikin ruku'i ko ko auraki'un ko kuma wanda yake cikin ruku'i aw sajidun ko kuma wanda yake cikin sajada hadisin sahihi ne tirmizi ya fitar da shi ibn majan ahmad albani ya inganta shi a cikin sahihul jami' da kuma silsilatu sahiha ga lambobin nan malici wa ala sa'ati sama ka kalli duk fadin sama fa duk fadin sama amma fiha haula'il mala'ika amma cikin ta akwai wannan yawan mala'iku to ba dole ta yi kara ba dan cike take da lodi ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم في البيت المعمور شي يسا منزا الله يا فدا game da baitul ma'mur baitul ma'mur suka ce wani daki ne da yake saman bakwai wasu suka ce sama ta daya wasu suka ce sama ta bakwai suka ce kuma saitin ka'aba yake inda zaka tashi daga ka'aba ka tafi sama ba tare da ka karkace ba har ka je sama ta bakwai to zaka yi daidai da baitul ma'mur ne saitin ka'aba yake to mazala ya shuɗe ta kan wannan ko wannan ɗakin a sama allazi marra bihi fi lailatul mi'raj wannan mazala ya shuɗe ta kan wannan ɗakin a daren da aka yi mi'raji da shi qala yace yatufu bihi aw qala yadkhuluhu 70 alf malakin kullu yawmin abinna kullu yawmin thumma la yu'uduna ilayhi akhiru ma alayhi yace wanda suke zagaya shi suke dawafinsa ko suke shigarsa suna ibada saba'una alfa malikin kulla yaumin wato mala'ika dubu saba'in a kowane yini mala'ika dubu saba'in suke shiga ciki suna ibada ko suke ɗawafinsa sun mala'ya na ilaihi ahiru ma alaihim sannan ba za su sake dawowa ba dubu saba'in nan in sun tafi to gobe wasu dubu saba'in ne za su sake dawowa za su dawo waɗancan da suka zo suka yi ibadan nan ba za su sake koma ba tun farkon abin nan tun lokacin tun farkon halittar sammai da kasai ba ma duniya ba tun farkon halittar sammai da kasai ba musamman wa aka riga halitta duniyar ko sammai din tun lokacin da aka yi ɗakin haka abin yake kasance mala'ika dubu hamsin yake zuwa abin nan yake dubu saba'in ko yake zuwa yana ibada in sun tafi ba za su sake komawa ba wannan wai me yake fassara maka yawan mala'iku yawan su kuma ba haihuwa suke yi ba su gaba ɗaya da Allah ya yi su haka yi su da yawan su ba su karuwa ba su raguwa su ba haihuwa suke yi su haka yi su da yawan tunda ba su haihuwa kuma ba su mutuwa ba mutuwa suke yi ba kuma ba haihuwa suke yi kaga su yawan su yawan su ne amma yawan nasu ya kai yawa wanda yana fassara maka yawansu wal ma'ana ma'ana dai kullu yawmin ya'ti ilayhi 70 alf malak malak kowane yini mala'ika 70 suke zuwa wannan ɗakin ghayra alladhi atawhu bil ams ba waɗanda suka zo jiya ba wala ya'uduna lahu abadan ba za su sake dawowa ba kuma har abada ya'ti mala'ikatun akharun wasu mala'iku ne za su zo ghayra man sabaqa wanda ba su suka wuce ba wa hadha yadullu ala kasrati al mala'ika wannan yana nuni zuwa ga yawan mala'iku wani haza ƙara Allah ta'ala shi yasa Allah ta'ala ya ce wa ma ya alamu juru da rabbika illa hu ba wanda ya san yawan rundunonin ubangijinka sai shi kaɗai al-muddassir aya ta 31 wa minhum mala'ikatun muwakkaluna bil janna cikin su akwai mala'iku da aka wakilta su da aljanna su aikin su shine kula da aljanna wa muwakkaluna bin nar akwai kuma waɗanda aka wakilta su su ne kula da gidan wuta fakhazinun nar ismuhu malik mala'ika babban su mai tsaron gidan wuta shugaban nasu sunansa malik ya ƙulu ahalun nar mun samo sunan daga ƙur'ani ‘yan wuta za su ce ya maliku liyaqdi alaina rabbuk ya kai maliku ubangijin kai kashe mu mana suna cikin wuta azaba ta kai azaba a kashe mu mana mu huta suratul zukhruf aya ta 77 yace musu innakum makisun bayan yayi musu yayi musu tambayoyi sun bada amsa su za ku za ku dawwama a ciki ba za ku mutu ba ya'ani li yuhlikuna wa yumituna wa yumituna ubangijin naka ya halaka mu ya kashe mu mana fahum yad'una allaha an yumitahum su roƙon Allah suke yi karɓi ransu li'annahum fi azabin la yusbaru alaih saboda suna cikin wani azaba ne da ba a iya jure masa fa yaqulu sai ce musu innakum makisu ku masu dawwama ne a ciki za su zama ne a cikin wannan azabar kuma ba mutuwa sun mai yuqalu lahum sannan sai a ce musu laqad ji'nakum bil haqqi walakinna aktsarakum lil haqqi karihun hakika mun zo muku da gaskiya sai dai yawancinku game da gaskiya masu ƙi ne yawancinku masu ƙin gaskiya ne shi yasa aka yi muku wannan azabar zukhruf aya ta 78 almuhim abinda yake mai muhimmanci dai annahu yajibu alaina an nu'mina bil mala'ika yana wajaba gare mu mu yi imani da mala'iku wannan shine dai abinda ake so mu sani wannan dan tsakuro mana akai mala'ikun nan mun gaya muku cewa da haske aka halice su ba sa ci ba sa sha ba sa saba wa ubangijin su abinda ya umurce su ba sa haihuwa ba sa mutuwa sai an zo tashin kiyama gaba ɗayan su ma duka za a lokacin da aka yi busan kaho dinnan kowa zai mutu to su ma za su mutu tunda Allah ya ce kullu man alaiha fan komai zai kare to lokacin su ma za su mutu gaba ɗaya tare da masu mutuwa sannan kuma ba maza bane ba mata bane don jinsi ɗaya ne su kun gane su ba maza da mata bane a su ba za ka ce musu maza ba za ka ce musu mata ba saboda jinsi ɗaya ne gaba ɗayansu kuma ba su da sha'awa irin na ɗan adam ka ji kana sha'awa aure ko ka ji kana jin yunwa ko ka ji kana jin bayan gida ko fitsari duk ba su da wannan kuma suna da damar caccanzawa su rikide daga mala'ika ya koma mutum sai ya zo maka a sifar mutum ka gan shi kamar yadda mala'ika ya zo wa manzon Allah har majalisinsa ya yi magana da shi sahabbai suna ganinsa sai bayan ya tafi manzon Allah ya ce musu ai mala'ika ne to abinda dai ake bukata daga gare mu abinda ya wajaba gare mu mu yi imani da mala'iku kada mu yi inkarin samuwarsu kada mu kuma ɗauka cewa a'a ba jiki ba ne malam zai yi magana akan wannan wa kaifal imanu bil mala'ika to yaya za mu yi imani da mala'iku ya ce nu'minu bi annahum alamun ghaibi za mu yi imani cewa su duniyar su a ɓoye yake halittu ne ɓoyayyu la yushahaduna ba a ganin su waƙar yushahaduna tana iwa wani lokacin a gansu in sun canza daga halittarsu annabawa kaɗai suke iya ganin su a suransu da Allah ya halicce su da ita annabi ma da ya ga mala'ika jibril a karan farko a suransa tsorata yi haka sai sun canza sun zama mutane sannan muke iya ganin su lokacin da Allah ya so mu gansu innamal aslu annahum alamun ghaibi amma a asali boyayyu ne kamar aljanu su ma boyayyu ne su ma aljanu kafin aljani a iya ganinsa sai ya canza daga halittarsa ta aljani ya zama wani abu daban ya zama wani dabba ko ya zama kaza to sai ka iya ganinsa to su ma mala'iku haka ne makhluquna min nur an halice su ne daga haske mukallafuna bima kallafa Allah bihi min al-ibad su ma an kallafa musu abubuwa irin wanda Allah yake kallafa wa bayi su ma an dora musu irin nasu aikin وهم خادعون لله عز وجل أتم الخضوع كما سوما سكسكن تدكيني قال الله cikakken kaskantar da kai la ya suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru ba sa saba wa Allah abin da ya umarce su kuma suna aikata abin nan da aka umarce su suratul tahrim aya ta 6 kazalika haka kuma nu'minu bi asma'i man alimna bi asma'ihim za mu yi imani da sunayen wanda muka san sunansu kuma ulimna bi asma'ihim waɗanda aka sanar da mu sunayensu wa nu'minu bi wadha'ifi man ulimna bi wadha'ifihim kuma za mu yi imani da ayyukan wanda aka sanar da mu ayyukansu kamar da muka yi bayani wa yajibu alaina an nu'mina bi dhalika ala ma ulimna kuma yana wajaba gare mu ne mu yi imani da wannan akan abin da aka sanar da mu ta hanyar wahayi aka ce ga abin da suke yi ko kuma ta hanyar hadisi na manzan Allah sallallahu alaihi wa hum ajsadun kuma su mala'ikun nan jikunna ne jiki ne su bi dalili qaulihi ta'ala da dalilin fadin Allah ja'ilil mala'ikati rusulan uli ajniha Allah shine wanda ya sanya mala'iku a matsayin manzanni ma'abuta fuka-fukai suratu fatir aya ta ɗaya ورأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته التي خلق عليها كما ان الله يا ملائكه جبريل akan suran sa wadda aka halicce shi da ita ya gan shi inda ba jiki ba ne kaga ba zai gan shi ba ya gan shi lahu sittumi'ati jinahun yana da wato fuka-fuki ɗari nawa ɗari shi- abin nan, ɗari shida ko ya gan shi yana da fuka-fuki ɗari shida Qad- abin nan ƙarsar da al'ufka ya rufe sararin samaniya khilafan liman ƙala innahum arwah saɓanin masu cewa su ruhi ne rauhanai ne ba jikunkunna ba ne ba masu faɗar wannan kamar irin wasu daga cikin mu'tazila da wasu daga cikin falasifa su suke cewa mala'iku kawai abin nan ne rauhanai ne akwai masu cewa ma kawai abin nan as- asma'ul ma'ana ne kawai ma'ani ne ba wai wani abu bane jiki samamme haka da jiki kawai ma'ana ce ta wani abu su 'yan falsafa ma wulat ɗinsu wanda su ba su ma yadda da abinda ake faɗa ba cewa suke yi wato su mala'iku shine duk wani abu da zaka ji a ranka na alkhairi su ne mala'iku wani abin da kuma zaka ji na sharri shine shidanu ma'ana kamar ismul ma'ana ne kamar ka ce bulaguro bulaguro ai kaga ba wani abu ne da ake iya ganin sa ko a taba shi kawai ma'anar wani abu ne sai a kira in kai tafiya sai a kira wannan sunan tafiyar da balaguro to shine wani sharri da zaka aikata sai a kira wannan sharrin da kake aikatawa cewa wai shedanu ne suka saka su shedanun nan ba wasu halitta bane suka ce kawai wani abu ne da yake ingiza ka yake yake sawa kawai kai wannan sharrin to kaga wannan ba gaskiya bane ba su aljanu halitta ne suna da sha'awa irin ta dan adam suna haihuwa innahum yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahu su suna haihuwa suna aure suna kaza suna kaza mala'iku su kuma ba su haihuwa amma su ma kuma halitta ne jiki ne wannan shine abin da dalilai suka tabbatar idza qala qa'ilun idan wani mai tambaya yace hal lahum uqulun to suna da hankali naqulu hal laka aqlun kai kana da hankali kai mai tambayar domin ma yas'alu an hadha illa rajulun majnun ba wanda zai yi tambaya game da cewa mala'iku suna da hankali sai mutumin da yake mahaukaci ne shi shi kadai ne zai yi wannan tambayar wa qala ta'ala Allah ta'ala cewa la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun ba sa saba wa Allah abin da ya umurce su kuma suna aikata abin da aka umurce su ya ce fahal yasni alaihim hadha thana wa laysa lahum uqul shin Allah zai yabe su da wannan yaban kuma ba su da hankali zai yi ba zai yi ba yusabbihuna al-laila wan nahara la yaf la yafturun tasbihi suke yi dare da rana ba sa gajiya suratul anbiya aya ta 20 ala qulu haula laysa lahum uqul yanzu wa'annan zamu ce ba su da hankali ya'tamiruna bi amrillah suna bin umarnin Allah wa yaf'aluna ma amara ma amara Allah bihi suna aikata abinda Allah ya umarni da shi wa yuballighuna alwahya su isar da wahayi ga manzanni wa naqulu laysa lahum uqul ko mu ce ba su da hankali a haqqun man yusafu bi adami al-aqli man qala innahum la uqula lahum yace a haqqu ko kuma a haqqu a haqqu man yusafu bi adami al-aqli man qala innahu la aqula lahum yake ce nan yake bane a haqqu ba tambaya bace nan a haqqu man yusafu bi adami al-aqli wanda yafi cancanta a sifata shi da rashin hankali man qala innahu la aqula lahum wanda yace mala'iku ba su da hankali wanda yace mala'iku ba su da hankali to shi yafi cancanta a sifata shi da cewa bai shi bai da hankali dan in ka kalli yadda aka sifata su maran hankali ba ya iya wannan tasarrufin don shi mahaukaci yana yin abin da ya ga dama ne ba abin da aka umarce shi ba amma su an ce abin da aka umarce su shi suke yi ba sa saba ma Allah tasbihi suke yi dare da rana su aiko sakon wahayi su zubo ruwan sama su fitar da tsirrai suna rubuce abin da duk kuka faɗa suna rubucewa su karɓi rai duk kuma kace mahaukata ne kai ne mahaukaci ina fata fahimta wa kutubihi da kuma littattafansa yanzu mun ji imani da mala'iku a takaice ko to dole ka yi imani da mala'iku a haka kamar yadda bayanin nan ya gabata ka yadda da wa'innan tafasilkin in ka san su wanda bai sani bai yi imani da su a dunkule wanda ya san wani abu game da su ya yi imani da su da gwargwadon abin da ya sani wani zai samu ilimi game da mala'iku fiye da haka fiye da wanda muka sani dinnan an ƙara faɗaɗawa a wani waje har ma ya san wasu abubuwa game da su kaga shi kuma duk zai yi imani da wannan tafasilkin da ya sani mu kuma da iya nan muka sani sai mu kuma mu yi imani da iya abin da muka sani dinnan to haka ne harkan addini abin da ka sani a fassale za ka yi imani da shi a fassale abin da kuma ka sani a dunkule za ka yi imani da shi ne a dunkule ina ba fahimta da haka usul da aka gina aqidar ahlus sunna akwai shine huwal imanu billahi wa malaikatihi sannan me wa kutubihi da kuma littafansa ai kutubullahi allazi anzalaha ma'ar rusuli sune littafan Allah wanda ya saukar da su tare da manzanni wa likulli rasulin kitab kuma kowane manzo kowane manzo yana da littafi tare da shi kowane manzo yana da littafi tare da shi akwai masu ganin manzannin su ne wanda aka ba su sabuwar risala aka kuma aiko su da sabon saƙo aka ce su isar wa mutane saɓanin annabawa waɗanda su an ce an aiko su ne wato da saƙo amma ba a ce su isar wa mutane ba ta'arifi mafi kyau da ibn taymiya yayi wanda kuma dalilai suke karfafarsa shi cewa manzanni su ne wanda aka aike su zuwa ga al'umma kafira wanda suka kafirce wa Allah suna kafirce suna shirka sai aika musu wani annabi ya je ya kira su to ya zama manzo da wannan aikawar dan zai kira su zuwa ga me zuwa ga musulunci ta iwa a bashi sabuwar risala ta iwa ya tafi da risalar annabin da ya gabace shi amma shi ma dai manzo ne da haka manzo ba dole sai an bashi sabuwar risala ba zai iya zama manzo amma zuwa ga wata al'umma abin nan ya kawo misalai da yawa annabi yusuf manzo ne Allah ya tabbatar da haka inda Allah yake cewa har sai da muka karɓi ransa sai kuka ce Allah ba zai sake aiko wani manzo a bayan shi ba lan yaba asallahu min ba'dihi rasula Allah ya kira shi da suna manzo sannan kuma can cayi wa taba'atu millata aba'iya na bi addinin iyayena ne kaga da littattafan iyayensa yayi aiki Ibrahim da da da Ishaq da da Yaqub yayi aiki ne da littattafan iyayensa alhali kuma gashi manzo ne da ka ashe manzo ba dole sai ya zo da sabuwar risala ba amma dai a aika shi zuwa ga al'umma kafira amma shi annabi shi ne wanda aka aike shi zuwa ga al'umman da ba kafirai ba ne ya zo kamar malami ne a cikin al'ummar manzan Allah kun gane ko wani manzo ya zo ya yi risala ya yi gama isa da saƙo ya tafi to almajiransa cikinsa sai a tashi annabawa su ne za su ci gaba da da'awa sai su ɗauki wannan risala tashi su ci gaba da isarwa kuma ana iya samun annabi da za a bashi risala sabuwa kamar annabi adam annabi adam babu risala da ta gabace shi amma kuma an bashi sabuwar ba ina ce ba risala nake son cewa ba littafi ana iya bawa annabi sabon littafi sabon littafi wanda bai gabata ba tunda shi annabi adam babu wani annabi da ya gabace shi shine annabi na farko shine annabi shi shine uban talikai gaba daya kuma kaga annabi ne kaga dole abin da za a bashi ya aiki da shi sabon sabuwar doka ce sabon littafi ne ashe annabi ba dole bane sai an sai ya kasance littafin da zai aiki da shi littafin da wani aka ba wani annabi ne tana iya yiwa na wani annabi ne ta yiwa a bashi littafi sabo amma kuma duk da haka shi annabi ne saboda ba aike shi zuwa ga zuwa ga kafirai ba an aike shi ne zuwa ga al'umma mumina kamar annabi adam kaga an aike shi ne zuwa ga ƴaƴansa da jikokinsa muminai ne aka bashi littafi sabo ko aka bashi sabuwar doka wannan dokar ita ce aka yi ta aiki da ita shekara dubu goma ko shekara dubu sai da aka samu mutanen da suka fara shirka sannan aka aiko annabi nuhu don ya yi faɗa da abin nan a matsayin manzon farko wannan malam zai zo ya bayani a gaba ta can gabar za mu karanta mu tafi a gurguje lokaci yayi mu karasa wannan gaba ba ta da tsawo قال الله تعالى الله تعالى shi laqad arsalna rusulan rusulana bil bayyinati haqiqa mun aika manzanninmu da hujjoji bayyanannu wa anzalna ma'ahum al kitaba wal mizana kuma mun saukar da littafi tare da su wal mizan da kuma sikeli mizani na fassara shi da sikeli dai wannan da muka sani wasu na fassara shi a ma'auni na shari'a duk abin da shari'a bata ce ayi ko ka ayi ba in ya bayyana sai a dora shi akan ma'aunin shari'a in alkhairin sa yafi yawa ya halatta in sharrin sa yafi yawa ya haramta shine mizani سورة الحديد آية 25 وهذا يدل على أن على أن kulla rasulin ma'ahu kitabun wannan yana nuni zuwa ga cewa lalle kowane manzo to akwai littafi tare da shi lakin la na'rifu kullal kutub sai dai ba ma sanin dukkanin littattafai din nan bit tafsil bal na'rifu minha wanda muke sani daga ciki wanda Allah ya bayyana mana suhuf Ibrahima wa Musa inna hadha la fi suhuf al-ula suhuf Ibrahim wa Musa wa ba'duhum yaqulu ghayruha wasu kuma na fadin na tsallake sannan sai at-taurat ko wanda muka sani sai at-taura sai al-injil sai az-zabur sai al-qur'an wannan su muka sani sittatun guda shida li'anna suhufa musa ba'duhum yaqulu hiya at-taura saboda littattafan annabi musa wasu malamai na cewa shine dai at-taura wa ba'duhum yaqulu wasu kuma na cewa ghayruha a wasu littattafai ne daban aka bashi ba at-taura ba banda at-taura haka yana da at-taura kuma yana da suhuf to fa in kanat at-taura idan ya kasance at-tauran shine suhuf ibrahim kaga fa hiya khamsatun littattafan da muka sani sun zama guda biyar kenan wa in kanat ghayraha idan kuma suhuf ibrahim daban at-taura daban fa hiya sittatun kenan littattafan da muka sani shida ne wanda Allah ya sanar da mu akwai suhuf ibrahim akwai suhuf musa akwai at-taura akwai injila akwai zabura akwai al-qur'ani lakin ma dhalik amma duk da haka nahnu nu'minu bi kulli kitabin anzalahu Allahu ala ala rusul muna yin imani da duk wani littafi da Allah ya saukar da shi akan manzanni ko da bamu san shi ba to mun yi imani da shi mu dai mun san duk wani manzo Allah ya saukar masa da littafi haka Allah ta'ala ya tabbatar a Qur'ani kana nasu ummatan wahida fa ba'atha Allahu an-nabiyina mubashirin wa munzirin wa anzala ma'ahumul kitaba kowanne sai da aka sauka al-kitaba anan ismul jinsi ne kowanne sai da aka saukar da littafi tare da shi duk annabawa kowanne ya zo da littafi mun yi imani da wannan to za mu yi imani da wannan littafi nashi ko da ba mu san shi ba wa illam na'lam bihi ko da ba mu san littafin ba nu'minu bihi ijmalan to za mu yi imani da shi a dunkule to wannan imanin akwai bukatar shi daga gare mu kuma imanin da za mu yi da littattafan imani ne na yarda cewa maganan Allah ne Allah ne ya saukar da su ga wa'annan manzannin ba imani na mu yi aiki da su ba ba za mu yi aiki da abin da ya zo a cikinsu ba ko mu ɗauka mu karanta su mu rika ɗauki a taura kana karantawa ko injila da nufin kana samun lada ko ka yi aiki da dokokin da yake cikinta a imani ne a dunkule maganan Allah ne amma littafin mu alkur'ani ya shafe su gaba ɗaya ya shafe wa'annan littattafai yanzu da dokar qur'ani kaɗai za mu yi aiki abinda duk muke da bukata daga wa'annan littattafai an ɗauko an sa mana shi a qur'ani da ka alkur'ani ya ishe mu manzo Allah ya taba ganin sayyidina Umar yana karatun wasu littattafai na takardu na at-taura ransa ya baci ya fusata ya nuna ba a son karanta wa'annan littattafai kawai baka da bukata baka dauko wani abu kana karanta inda ba dan ka san abin da yake ciki ba dan kai masa hujja da abin da yake ciki to wannan babu laifi inda wannan manufar ne lokaci yayi anan zamu tsaya mun zo darasi mai zuwa sai mu tashi wa rusulihi da fatan abin da muka faɗa zama daidai Allah ya ba mu lada kurakurai Allah ya fi mana سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته